إنك على الحق المبين إنك لا تبدئ الموت ولا تكسو الثم الدعاء إذا ولوا مدبرين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع سم الدعاء إذا ولوا مدبرين Allah tabaraka ta'ala ya gaya mana inna rabbaka yaqdi bainahum yaqdi bainahum bi hukmihi cewa shi ubangiji yana hukunci tsakaninsu da ainihin hukuncinsa na azaba ga wanda suka yi imani kuma Allah shi mabuwayi ne masani ne sai yake ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace fa tawakkal alallahi ka dogara ga Allah madaukakin sarki kamar yadda ya faɗa masa a can suran baya fa tawakkal alal hayy allazi la yamut nan kuma yace masa fa tawakkal alallah ka dogara akan ubangiji a cikin dukkan lamarinka kamar yadda muka faɗa duka wannan kamar ana koyawa al'ummarsa ne akan faɗa masa don al'ummarsa su ji su koyi da abin da aka gaya masa ɗin saboda damar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai dogara da kowa wani da Allah to Allah ya gaya masa wannan ne shi aka faɗawa amma al'ummarsa ake yi wa wa'azi cewa duk abin da musulmi zai yi mumini to ya dogara ga Allah tabaraka ta'ala innaka kai ya rasulullah alal haqqil mubin ka tabbata akan gaskiya wacce take mabayyaniyar gaskiya akan lamarin da kake akai cewa su kamurai su ne za su dogarta amma Allah a ƙarshen lamari zai taimake ka akan kamurai to haka Allah tabaraka ta'ala yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ce innaka la tusmiul maut ka sani ba ba za ka ji yadda matattu ba kamar yadda matacce ba za ka iya ji yadda shi ba to haka waɗannan kafiran kunnuwansu sun kasance kamar kunnuwan matattu ne ba za ka iya ji yadda su kuriya ba wala tusmiu summa du'a sannan ba za ka ji yadda ainihin wanda yake kurma ka ji yadda shi kira ba iza wallau idan idan mana kura ne din iza wallau idan suka juya mubiri da suna masu ba da baya ai duk abin da ka yi don su ji ba za su ba to Allah ya sifanta su kamurai da ainihin mamata da kuma wanda suka kasance kura ne ba ta jin gaskiya ba ta kuma karɓar gaskiya ɗin.
وما أنت بهاد الأم عن ضلالتهم إن تتبع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وما أنت بهاد الأم عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وما أنت بهاد الأم kai annabi sallallahu alaihi wasallama ba ka kasance kana iya shiryar da wanda yake makaho ba wanda ya makance gabarin gaskiya baya ganin gaskiya to Allah ya kuma tashi da makaho su ne kafin anan kenan ba za ka yi shirye da wanda yake makawo ba an dalalatihim game da ainihin batan su su makafi din su ne kafirai in tusmiu ai ma tusmiu ba wanda za ka ziyar da shi ya ji ji na fahimta ji na karɓa illa man yumin bi ayatina sai dai wanda ya imani da ayoyinmu na alqur'ani ya imani da alqur'ani to shine zaka iya ziyar da shi ya ji ji na fahimta fahim su kan muslimuna sun zama masu miƙa wuya suna masu tantance ainihin kaɗaita ubangiji ta baraka ta'ala su kan in ka faɗa za su وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون Allah ya ci gaba da magana a kan waɗannan kafirai ya ce wa idza waqa al-qawlu idan azaba ya kusata ya mato nan gare su a wa idza waqa al-qawlu alayhi idan azaba ya karato mato zuwa gare su su waɗannan kafirai to akhrajna lahum dabbatan min al-ardi za a fitar musu da wata dabba a doron kasa ita wannan dabbar takan yi muhim za ta rinka zance da su tana musu magana tana cewa innan nasa kanu bi ayatina la yu'minun sanin mutane sun kasance la yu'minun ba sa ainihin imani da wannan alqur'ani sun kasance ba sa imani da ayoyin ba sa kankanci imani da su ba su kanci imanin tashin kiyama ko hisabi ko azaba din ko ainihin ita wannan dabba za ta gaya musu idan tashin kiyama ya karatu ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون har yanzu Allah yake gaya musu Allah ya sallama ce wa kurka ambata musu ko tana musu yawma na kullu kulli ummatin fawjan ranar da za mu tara jama'a jama'a a cikin kowace al'umma za mu ainihin tara jama'anta min man yukaddibu ayatuna daga waɗannan wanda suka sarrafa da ayoyinmu su ne shugabanninsu da mabiyan duk tattara su a wani rana din wahuru da wani za su kanci abin tarawa ana kora na farkon su zuwa na ƙarshen su na ƙarshen su ana kora su zuwa na farko haka za su zo mana a ran tashin kiyama حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تهيقوا بها علما ماذا كنتم تعملون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تريدوا بها علما ماذا كنتم تعملون الله تبارك وتعالى يأتي حتى إذا جاءوا حروا تند ذات ذو مكان الحساب ورد ذا الحساب قال تعالى لهم سألا يتشمسوا إذا أكفروا فذو الحساب سوى أنك كافرين بينسوا وشوى Allah ya ce a kazzabtum yanzu fa sarai fatar da ku ne kuka sarai fatar da annabawa na bi ayati da kuma ayoyi na walam tuhitu biha ilman kuma ku kewaye sani biha da ayoyin ba kuke sarai fatar da su amma za ku tuta maru ko menene ku kasance kuna aikatawa wanda zai kasance yana kange ku ko ko yana yin wanda ya kasance cikin gaskata wannan ayoyi ko karyata su
وقال قول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
Allah tabaraka wa ta'ala zai ce wa waqal qawlu alaihim ai ma'ana azaba ta tabbata a kansu su waɗannan kafirai saboda me yasa azaba ta tabbata a gare su ai bima zalamu saboda abin da suke na zalunci suka haɗa Allah da wani ba su kaɗaita Allah ba wannan shi yasa azaba za ta tabbata gare su ranar tashin kiyama wa hum la yanqiluna sun kasance ba sa iya yin wani magana wadda zai daidai da hujja wadda zai tuɗe musu azaba ba su da abin da za su faɗa a wannan rana alam yarawanna ja'alna al-laila bayan Allah tabaraka ta'ala ya faɗi irin waɗannan miyagun ayyuka da kafirai suke yi da kuma abin da zai biyo baya sai yake kuma jawo hankali yake cewa alam yarau su waɗannan kafiran da suke bauta wani Allah suka ƙin imani ba su gani ba ne cewa anna da allan laila mu ne muka halicci dare muka sanya shi liyaskuru fihi saboda shi ɗan adam ya samu nutsuwa a cikin dare wannan hara mubsira mu ne muka yi wuni muka yi ranar nan ta zamto kamar fitila tana haska duniya don mutane su samu su harkokinsu dare aka yi mata duhu saboda a samu a huta wajen lallai da libata wajen annan nahara ma'asha shi ne abin da Allah yake faɗa a nan dare a samu a huta a yi bacci harkoki su tsaya don jiki ya huta wani nahara mafisira Allah kuma ya yi wuni rana kuma ta zanto kamar wata fitila a don haskakawa saboda ta ba da damar kowa ya fita ya je ya nemi abin da zai ci ya yi ta sarrafi a rayuwarsa inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun Allah ya ce kaga waɗannan wallahi ayoyi ne masu shirwa bisa ikon Allah tabaraka wa ta'ala amma fa liqaumin yu'minun ga mutane wanda suka kasance su imani su ne suka ce banci wannan tunani su ne kuma suke iya amfana da wannan ayoyi cikin yin imani da abin da Allah tabaraka ta'ala yayi na aya din amma sabarin kafirai su ba su duba jujjuyawar dare da rana su gane cewa wata aya ce daga Allah amma mumini yakan gane cewa lalle Allah shi yayi dare yayi rana yayi don a huta yayi don a nemi abinci to zai dinga tunanin wannan ya zanto ya ƙara jin tsoron Allah ya ga Allah kan tabaraka ta'ala ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا داخلين ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا داخلين الله تبارك وتعالى ويوم tuna ranar da yunfaku fi suri ranar da za a yi busa a cikin ƙaho wadda mala'ika jibrilu zai yi busa farko shi mala'ika jibrilu to wannan busa ta farko da zai yi fafa zai abin bisamawa ce man filar ne man bisamawa ce halittun da suke cikin sammai wa man filar ne da halittun da suke cikin ƙasa fafazi a za su firgita a wannan lokacin da israfilu zai busa ƙafarsa zai zamto halittun sun shiga cikin tsoro saboda ainihin mutuwa ɗin kamar yadda wata aya take cewa fasai kamar fistamawa tsoron idan aka yi musa ɗin duk abin da yake cikin sammai da yake cikin ƙasai sai su ainihin wato imauce su suma a wannan lokaci din illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya so a cikin halitta wanda ainihin ba zai shiga cikin wannan firgici din ba kamar irin su mala'ika jibrilu su mala'ika mika'ilu irin su mala'ika israfilu irin su malakul mauti ma'ana mala'ikan mutuwa to duka su suna daga cikin illa man sha Allah Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya ce wadda Allah yake cewa illa man sha Allah sune ash-shuhada ismum ahyar inda rabbihim yurzaqun saboda su shahidai su ma suna ciki don suna raye a wannan lokaci din a wajen ubangijinsu ana azurta su don lokacin da za a yi busan suna cikin hayyacinsu su shahidai tun da damar ƙur'ani ya ce wala ta nufi bannan lazina kutulu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaku ba sai kenan su ma suna cikin wadda illa man sha Allah ma'ana ba za su shiga wannan firgici din ba kamar yadda wata aya ma take cewa la yahzunuhum al-fada'u al-akbar wa tatalaqihum al-mala'ika hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun yawma nabni as-samaa'a qatayna sijilli lil-kitab kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa adan alaina inna kunna fa'ilin to kaga nan ba sa cikin wannan turkuci din kenan suna cikin illa man sha Allah wa kullu kowane ɗaya daga cikin halittar Allah a wannan lokacin a tauhu za su zo ubangiji dafirina suna ƙasƙantattu suna masu miƙa wuya ba kamar a duniya a ce ma zo aikin Allah kaza Allah yana kira a yi kaza mutum ya ƙi ba a ranar da za a yi wannan kira ta busa ɗin a kira don daman za a yi kiran in aka yi kira na busa ƙaho na farko aka matar da wanda suke raye ɗin za a sake za a ɗauki lokaci a daɗe a daɗe sannan a sake busa a tayar ɗin sannan a sake busa na kiran mutane fagen tashin kiyama to wannan lokacin wa kullun a tauru da fure kowa zai zo ya miƙe ya je ba yadda za a mutum ya ba da uzuri a wannan lokacin haka za ka ga kowa yana ci tafiya kuma kowa ya san inda zai je a wannan lokacin wa kullun a tauru da fure وترى الجبال تهتفها جاملة وهي تمر مر السحاب هنا الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون وترى الجبال تعصفها جاملة وهي تمر مر السحاب سن الله التي الذي أتقن كل شيء innahu kabirun bima ya'malun Allah yake fadan irin abubuwa na tashin kiyama a mutu yace wa taral jibala za ka ga duwatsu a ranar tashin kiyama duwatsun nan da muke gani inji Allah yace za ka gansu tasibu ha jamidatan za ka ga cewa ga sunan ne sandararru ne suna tsaye a wuraren da suke saboda girman su amma wannan duwatsun a ranar tashin alkiyama wahiyya ta murru marar safa za su ringa tafiya su ma za ga suna ta tafiya irin yadda girgije yake tafiya a sama gashi da saukin tafiya yana tafiya haka waɗannan manyan duwatsun za su kasance a ranar tashin alkiyama saboda firgici da irin halin da za a shiga a wannan lokaci ɗin kaga duwatsun suna ta tafiya suna ta tafiya suna ta narkewa har su zama kamar auduga wajen laushi to sai zama ita wannan duniyar gaba ɗaya kwarurrukanta da duwatsunta za a mata wata girgiza komi sai ya tafi lebur idan ya tafi lebur sai a zo a naɗi ƙasan yawan nasmi sama'a ka tsayi sijilli lil كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين sai an nade wannan kasar sai a kawo kasa sabuwa wanda ba taba saba wa Allah akan ta ba dan adam bai taba taka ta ba ita za a zo a sake shimfudawa akan ta za a yi ainihin hisabi za a yi abin da shafi harkan tashin alkiyama to shi yasa Allah yake cewa za ka ga duwatsu a wannan rana تاسبها جامدة وهي تدور مرة ساعة التي سن الله wannan aiki ne irin aikin nan da ka sani ne na Allah tabaraka ta'ala wanda ya saba yi abubuwa da ban mamaki allazi atqana kulli shay'in wanda shine ubangijin da ya kyautata kowane abu ya daidaita shi ya gyara shi kamar yadda ya daidaita wannan kasa ya gyara ta ya aka yasa aka nade ta aka shunta wata kasa wannan Allah shi yake wannan inna ruhi wannan ubangiji kabirun masani ne bima ya'maluna da abin da suke aikata ba su fahimta gaba ɗaya
من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بسيئة وهم من فزع يومئذ آمنون Allah tabaraka wa ta'ala yace man jaa bil hasana duk wanda ya zo da kyakkyawan abu a ranar tashin alkiyama inji mai tafsiri yace shine la ilaha illallah duk wanda ya zo da la'ira illallah ran tashin kiyama to falahu khairun minha khairun minha abin da yake nuna alheri nan lada daga faɗin la'ira illallah nan ya tabbata gare shi mana hasana ɗin kenan ko kuma duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki to kamar yadda wata aya ta faɗa ita man za'a bil hasanati falahu ashru amsalha wanda yazo da kikkiawa guda daya to yana da goma zai samu lada goma matakin farko kenan na yin ci gaba a cikin aikin alkhairi har mutum ya kai ga zai wuce lada goma ya zama in yi daya za a ba shi ɗari har ya zama ya kai ɗari bakwai مثل حبة كسبع منين كتوى مثل الذين ينفقون أعمالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء kaga kenan mutum zai yi aikin lada guda ɗaya har a bashi ɗari bakwai har a kai ga matakin da in kai nisa a cikin harkar kusanci da Allah ya zama tsakaninka da Allah babu lissafi wajen tura ba lada sai ka ji Allah yana cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab wannan ka ka ka haura sosai kenan kuma wannan muna ganin sa a aikin gwamnati a yadda yake faruwa za ga wani a aikin gwamnati a yi wata a ba shi dubu ashirin ko ashirin da takwas ko talatin ma'aikacin gwamnati ne kuma sannan wani a watan zai yi ma'aikacin gwamnati ne za a bashi dubu saba'in wani a bashi ɗari wani a bashi ɗari biyu wani a bashi ɗari biyar a duk kuma aikin wata guda ɗaya kuma gwamnati sannan har ka kai ga wani za a bashi miliyan wani zai fi miliyan ma kuma duk aikin wata ne kuma dukkansu ma'aikatan gwamnati ne har ta kai ga akwai ma'aikacin gwamnatin da tsakaninsa da gwamnati babu lissafi gidansa na gwamnati ne ita take biya za ta biya hatta abin da yake cikin gidan gwamnati ne za ta biya ‘ya'yansa masu wanke-wanke a gidan masu gadi duk ainihin hadiman gwamnati ne komai za ta turo masa har ya zama a account ɗinsa babu batun wai wannan watan iya kuɗinsa kaza sai dai ta jin alert kawai cewa akwai allowances na wani aiki da aka yi abu kaza wannan watan an je an yi wani project akan kaza za ka ga kuɗi kaza haka za a ta turowa da gairi misali wannan Allah tabaraka ta'ala yana nuna mana cewa a ibada idan kana ibada kana neman kusanci da Allah to kai ma haka za ka kasance tsakaninka da Ubangiji sai zama ka wuce kai aiki guda ɗaya a baka lada goma za ka wuce wannan matsayi har ka kai ka wuce a baka ɗari har ka wuce a baka ɗari bakwai har ya zamto babu lissafi tsakaninka da Allah tabaraka ta'ala to haka Allah tabaraka ta'ala ya ce anan waman ma man ja'a bil hasanati falahu khairun minha nan kenan wa hum min fadhi yawmin aminu Allah ce wa hum kaga su waɗannan da suka zo da la ilaha illallah su kan aminuna min fadhi yawmin su kan amtattu ne daga tsoron wannan ranar wani firgici da za a shiga a wannan ranar su ba sa ciki saboda me yasa sun zo da abin da Allah tabaraka ta'ala yake so a zo da shi shi yasa dama akwai mutanen da sab'atun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluhu duka akwai irin wannan ayyukan alkhairin wanda suke yawan lizintar masallaci wanda suke abota saboda Allah wanda suka isaba wa Allah suna da damar su saba Allah musaba masa ba suka ki saboda ainihin tsoron Allah duka suna daga cikin wadda Allah zai sa su a cikin inuwar al'arshi ranar tashin kiyama kaga su wa hum min fadhi yawmaidin amin Allah samu daga cikin wanda za su aminta da tsoro ranar tashin kiyama za ka fi ƙur'ani yana faɗin cewa wadda suka yi imani za ka fi yana cewa la khawfun alaihim wala hum yahzanun ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun dukkan tsoro da firgici da ake ji a ran tashin kiyama to su waliyan Allah wanda suka bi Allah to su ba sa cikin wannan bakin cikin ko wani ɗacin rai ko wani damuwa ba sa ciki da haka mutum ya kokari ya yi aikin alkhairi da yawa don ya samu ya tsira gobe kiyama kamar yadda ake kokari a duniyan nan kaga mutum sana'a ɗaya yana cewa ba ta isa sana'a ɗaya ba ta iya rike masa gida sai ya buge-buge nan ya kafkafkar nan don saboda wai ya rufa wa kansa asiri ya rufa wa ƴaƴansa asiri za ga yana ta kokari yayi nan ya faɗi nan farka shi nan in gona ne ma ya ce bari ya biyu ko ya uku wadda yana ganin cewa yana so ya faɗi to haka aikin alheri ma yake kai kokari ka haɗa da wannan kana mai yawan istighfari kana yawan salatin annabi kana yawan la ilaha illallah kana yawan sadaka gaida marar lafiya taimakon makwabta makusata ƴan uwa duka irin wannan abubuwan ya zanto kowanne kana taba shi yasa in mutum yayi ajiya a lahira to sai ya samu sauki kamar yadda in a duniya yayi ajiya yake samu sauki yanzu kafin a samu matsala na cashless ai in ka ga layi a atm card machine za ga wanda duk ka gan shi a wajen yana da ajiya ne in bayi da ajiya ba zai je ba a sai ka ga a lahira ma in ka yi ajiya to za ka ɗauka in ba ka da isasshiyar ajiya to ba na cikin matsala don haka ƙoƙarin yau kan mutane musamman irin halin da muke ciki a yau Allah ta mace mu ومن جاء بالسيئة فكفت وجوههم في النار هل يجزون إلا ما كنتم تعملون
ومن جاء بالسيئة فكفت وجوههم في النار هل يجزون إلا ما كنتم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون Allah tabaraka ta'ala ya ce duk wanda yazo da hasana ita ce la ilaha illallah an faɗi halin da zai kasance to ina ga wanda bai zo da la ilaha illallah ba Allah ce wa man ja'a bis sayyi'ati duk wanda yazo da mummunan aiki a cikin munanan aiki duka babu kamar shirka shine babban aiki mummuna wadda Allah ma shi baya abuwansa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafaran ga duk mutumin da ya mutu da shirka ba gafara tsakanin sa da wani sai dai in tun duniya ya tuba ya bar shirka da amma in dai akwai shirka tsakanin sa da Allah ya mutu akan haka to fa ba gafara tsakanin sa da wani inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha daga babu sayi'a da ta kai shirka anan man ja'a bi sayi'a duk wanda yazo da shirka to su kan ba kaman mutane cikin nan ba da su da la ilaha illallah su kan fa ku za a ainihin turmasa fusa kansu ne a jefa fusa kan finnari a cikin wuta haka za a musu hal zauna illa ma kuntum ta'lamun Allah ya ce hal zauna ai ma zauna ba abun da za a muku sakayya da shi illa da za a ma kuntum ta'maluna sai dai sakayyar abun nan da kuka san ce kuna aikatawa na shirka da sabo shine abun da za a muku sakayya da shi ku kafirai inji Allah subhanahu wa ta'ala إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وإليه وأمرت أن أكون من المسلمين Allah tabaraka ta'ala yace ka gaya musu kai annabi sallallahu alaihi wasallama kace inna ma umirtu iyaka dai ni abinda aka umurce ni da shi shine an a'budu rabb hadhihi balda in bautawa ubangijin wannan gari shine makka in bautawa ubangijin wannan gari wadda allazi harramaha wadda ubangiji ya haramta ta ya haramta ma'ana a taba jinin wani a wannan garin haramun ne a zubar da jini a wannan garin sannan haramun ne a zalunci wani a cikin wannan garin haramun ne a farauci wani abu a cikin wannan garin ko ciyawar da take cikin harami haramun ne mutum ya tsinke ta in ya yi ya aikata haramun to wannan gari shine garin makka inda Allah tabaraka ta'ala ya ajiye ɗakinsa ka'aba to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace gaya musu iyaka dai abinda aka umurce ni in bauta ubangijin wannan gari makka wanda ya sanya ta harami ne ba a zubar da jini ba a yin zaluntar wani ba a farautar wani abu a cikin wannan gari din wala hu kullu shay'in kuma kullu shay'in kowane abu na ubangiji shine ubangijin abu shine mahalicin abu shine mamallakin abu kowane abu ne wala hu kullu shay wa umirtu an akuna min almuslimin kuma an umurce ni da in kasance daga cikin masu kadaita Allah tabaraka wa ta'ala wannan shi ne abin da aka umarce da shi duk da cewa malamai sun ce wannan ayan an yi mata nuska da ayan yaki mana an umarce shi ya bauta masu sannan kuma ya neme su su bauta masa in sun iya yabe su a uzina lillazina yuqataluna bi an bi annahum zulimu ko wa inna allaha ala nasrihim laqadir ita ce farkon ayan da ta fara sauka a cikin abin da ya shafi lamarin yaƙi ke
wa na talwal ƙur'an ba mani hitare ba inna ma ya tare da nafi ba man balla ba mulin na ma ana min almundirin wa na talwal ƙur'an فمن يهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنزلين الله تبارك وتعالى يتيب بياني akan annabi sallallahu alaihi wasallama abin da aka umurce shi da shi yace wa an atuwar qur'an kuma an umurce ni da in karanta wannan littafi na alqur'ani akan ku tilawatan a wato don karanta da kuma kira zuwa ga a yi imani da shi yana daga cikin abin da aka rubuce da shi ba ganin kenan ana son musulmi mumini ya zanto mai yawan karanta alƙur'ani saboda yana daga cikin umarnin da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta alƙur'ani ya zama kar musulmi mumini ya nisa da alƙur'ani komin ƙasƙantar ayoyi ko surori kar a wuni a tashi mutum bai karanta wani abu da cikin alƙur'ani ba ya zamto da ya samu abin da zai karanta saboda kar ya samu kansa daga cikin gabanin malamai sun ce in har kana samun karanta mafi karanci aya goma to ba ka cikin gadini na kira da haka akwai bukatan azirinci wannan alkawari wani asibar alkawari famalita dai bai na ma ya ta biyu na su famalita dai duk wanda ya shirya ya samu shirya lahu nan gare shi to fa inna ma ya ta biyu na su hakika ya yi wannan shirya ce don karan kansa ma'ana da ya karɓi shiriyar ya zita to kansa ya amfana ba wani ya amfana ba saboda ladan shiriyar takan tabbata gare shi ne ba ga wani ba wa wandalla duk wanda ya bace an imani ga wani imani wa afa dariqal huda ya kure tabarkin nan ta shiriya ya kuskure ya bari to fa kullahu ka gaya masa innama ana minal muzirin iyaka dai ni mai gargadi ne ina daga cikin masu gargadi masu tsoratarwa ba abin da yake kai na sai isarwa wannan ma kafin a rubuce shi da ya ayyaki kafirai ya faɗi wannan innama ana minal muzirin ma'ana iyaka dai ina daga cikin masu gargadi kamar yadda sauran annabawa su yi gargadi to ni ma ina daga cikin su وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما يعملون وقل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كتي الحمد لله godiya duk ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki sai riku ayatin da sannu shi wannan ubangiji zai nuna muku ayoyinsa fatari duna ha kusan kuma ayoyin ma'ana zai nuna muku ranar badar da kisan da za a yi a ranar badar da irin wanda za a ribace su a yaƙi a wannan ranar da irin dukan da mala'iku za su yi musu suka wai a wannan ranar duka wadda za a yi shi to da sannu za su san wannan kuma za su gani kuma sun gani a shekara ta biyu a yakin bazar ɗin wanda aka a cikin wata azumi irin wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun ubangijinka bai zanto yana mai bari ba amma ya'maluna gaban abinda waɗannan kafirai suke aikatawa wa inna ma yudhiruhum li waqti iyaka dai yana jinkirta musu ne zuwa lokacin da ya rubuta musu amma ubangiji bai kasance yana mai bari dangane da abin da suka aikata ba zai rubuta kaya
سورة القصص مكية وآية ثمان وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون سورة القصص مكية وعلى ثمان وثمانون آية قصص سبع وثمانون آية حكم السبع وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون wannan sura ana ce mata suratul qasas ma'ana surar da take da kissosi da hikayoyi da labarai wadda aka ruwaito su daga Allah tabaraka wa ta'ala akwai su a cikin wannan sura shi yasa kira ta suratul qasas da mun shi alqur'ani akwai at-tafsirat akwai inzarat akwai qisas akwai hikam da wa'adu da su wa'idu su ne suka haɗu suka yi alqur'ani duka za ka samu gargadi ne ko kuma bushara in gargadi ne ka ji cewa kafirai in sun yi kaza Allah zai musu kaza muminai in sun yi kaza Allah zai ba su kaza bushara ke sannan za ka samu abin da ya shafi kisas labaruruka na annabawa da suka gabata wanda ake ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama saboda a kwantar da zuciyarsa a bata nutsuwa kar ya damu da abin da kafiran makka suke masa yan uwansa annabawa ma ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusul min qabl ai sa ake musu wannan shi yasa zaka ji Allah ya cewa nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq ko kuma nahnu naqussu wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuada muna kissanta ma labarukan annabawa saboda mu tabbatar da zuciyarka akan wannan manzanci da annabta da muka mu baka labarin annabi wani ga yadda yayi ga yadda yayi ga abin da ya faru annabi wani ga yadda yayi ga abin da ya faru duka muna yin wannan to sune alkaman kisas to wannan sura ta dauki ma'ana ma'anan kisas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana makka aka saukar da ita amma yana kan hanya tana cikin surori da ake ce musu wadda safariya wadda manzala yana cikin tafiya aka saukar lokacin ya fita zai je hijira daga makka ya tafi madina ya shiga kogon nan da suka shiga da sayyidina abubakar garu saurin bayan sun fito sun kama hanya za su je madina a wani waje da ake ce musu duba a nan ne wannan sura ta sauka tana da ayoyi guda 88 ko kuma 87 tana fara da bismillahir rahmanir rahim ta mim wannan suna cikin huruful muqatta'a harfin da kullum ake faɗin cewa Allah ya yi su don ya gajiyar da larabawa su sani cewa duk da fasaha su ga littafi da yaransu ga harba da yaransu amma ba su san me Allah yake nufi da waɗannan ba shi ne irin wannan tasirin Allahu alam bi muradi min zalik Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan harfa din tilka ayat ayatul kitabi waɗannan ayoyi da ake karanta mana ayoyin littafi na alqur'ani wanda yake al-mubini ببيان المسهر الحق من الباطل wanda yake bayyana gaskiya daga ƙarya duk wani ƙarya da ainihin kafirai za su faɗi ko waɗansu za su faɗa a duniya to in kana so ka san gaskiya to ka koma zuwa ga alƙari shi zai baka labari na gaskiya duk labarin da ya baka ya zama bayani ne na gaskiya tun ba a yi mutane natlu alayka min nabai musa wa fir'auna bil haqqi Allah ya ce natlu alayka muna karanta ma wannan min nabai musa wa fir'auna daga labarin annabi musa wa fir'auna muna kissanta waɗannan labarai gare ka ya rasulullah kuma muna baka su din nan bil haqqi da gaskiya muke gaya masu babu ƙarya babu kokonto a ciki duk abin da ya zo cikin alkur'ani babu ƙarya babu kokonto daman zalibar kitabu na raiba fi babu kokonto a cikinsa shi sa Allah shi muna ba ku waɗannan labarai na Musa da Fir'auna bil haqqi da gaskiya liqaumin ga mutane yu'minuna wanda suke masu imani li ajlihim don su muke baka li annahum al-mumtafi'una bihi su ne suke amfana da labarai na gaskiya da su wanda suke imani
inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala alaha shi'an tabtibu qalibatan minhum yudabbiru abna'ahum wa yantahi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin inna fir'auna على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستغرق طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم innahu kana min al-mufsidin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce cikin labarin da muke baka na mu annabi Musa da Fir'auna to shi fa wannan Fir'auna nan inna Fir'auna ala fil ardi shi Fir'auna fa ya daukaka ya yi girman kai fil ardi a cikin aduran kasar ita ce kasar Misra wa ja'ala ahliha shi'an kuma ya sanya mutanen wannan kasar Misra nan fa suka zanto jama'a wato masoya gare shi masu masa hidima yastarqibu ta'ifatan minhum yana kuma raunana wa'ansu daga cikin su yana raunana su yana wulakanta su yana kaskantar da su sune suwa sune banu isra'ila jinin annabi Musa alaihi salatu wassalam saboda shi fir'auna kabilar su su ne ƙibɗawa su annabi musa su ne banu isra'ila to shi fir'auna ya shekara kusan ɗari hudu yana bautar da su waɗannan banu isra'ila yana azabtar da su sun dawo kamar su ne bayan ƙibɗawa duk wani aikin wahala na ƙasƙanci su suke yi a misra a wannan lokaci to har allah yake cewa yuzabbihu abnahu yana ainihin yanka ƴaƴansu da aka haifa maza shi wannan fir'auna wa yastahyi nisa'ahum yana kuma barin ƴaƴansu mata saboda fadin bokaye sun gaya masa cewa inna mawludan yuladu fi bani isra'il yakunu sababa zawali mulkika an gaya masa wai mafarki ya yi ya yi mafarkin wata wuta mai ƙarfi ta taso sai ta yi ƙasar misira da ta zo ƙasar misira sai ta ci kowa amma ba ta taɓa banu isra'ila ba duk wayannan ƙabilan banu isra'ila wannan wutan ba ta taɓa su ba to shi kenan sai hankalin sai tashi to sai tambayi boka ne a lokacin shi ne allah ba amma yana tambayin boka ba wayya menene ke faruwa to shine su boka suka ce masa ai akwai dan da za a haifa a cikin wa'annan kaskantattu banu isra'ila wadda dan shine zai zama sababin karɓar mulkinka zai karɓi mulki a hannunka to sai ya ce to shikenan ina sai an aife su sun rayu sannan za su karɓi mulkin to sai ya sa duk inda banu isra'ila yake aka sa kaman masu lura da su matansu cewa in mace ta yi ciki a banu isra'ila za a ringa binta ana bibiya ana bibiya har aihuwanta to idan ta aifi ɗa namiji to sai a karɓe shi sai a kashe shi idan kuma ya mace ce shi sai a kyale ta to haka yi ringa yi don wai saboda kar a samu wadda zai karɓi mulki a hannunsa to Allah tabaraka ta'ala kuma ya fi shi iya duk kowane ba sai zama dan ma an ɗauke shi har cikin gidansa ya girma ba ma a garin ba har gidansa matarsa ita ce matar ne shi to shi ne zafi mabnahu yana yanka 'ya'yansu maza wa yastahi nisa'ahum yana barin ƴaƴansu mata saboda wannan abin da aka gaya masa Allah ya ce innahu kana minal muslimin kai fir'auna yana daga cikin mabarnata a bayan kasar inji Allah saboda irin cikin da ya rinda yi ونريد أن نمن على الذين اتخذوا بالأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونسألهم أئمة ونسألهم الوارثين الله يشكر ونريد موكما إن جاء الله منا ما سنفي أن نمن دمي كوتاكو من بيوا الذين استضعفوا بس وأنهم ود أكروننا في الأرض أدورا قسم مصر منا سن musu baiwa ma'ana mu dawo musu da mulki a hannunsu mu ƙwace shi daga hannun fir'aun haka muke da nufin in ji Allah wani riba an zama na Allah zai rasu da su da wani wa naqalahum a'immatan musanya su zama jagorori wadda yuktada bihim fil khairi wadda za a yi koyi da su a wurin aikin alkhairi a duk sanda annabi Musa ya zama shine jagora annabin Allah mursali ya zama shi zai ja al'umma kaga ai za a ja mutane zuwa ga alkhairi su Allah ya haka muke nufi wa nas'aluhum alwarithin musanya su kuma su ne za su gaji wannan kasar mulkin fir'aunan nan a hannunsu zai dawo haka muke so ne kamar yadda ya faɗa a cikin ko suratul sajda ko yace wa ja'alnahum a'immatan يهدون بأمرنا لما صبروا ومن يوعي الحمد لله لا متعنم ko minti biyu za mu magana akan abin da ya shafi itikafi tunda ana an shiga goma na ƙarshe wadda goma na ƙarshen nan suna daga cikin kwanakin da suke da falala fiye da sauran kwanaki dukkan kwanakin ramadana suna da daraja amma babu kamar kwanaki guda goma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kansa idan wa'annan kwanaki goma suka shiga to yakan canja taku wajen ibada da neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yakan daure geunansa ma'ana ya nisu cikin kudarsa fiye da yadda yake nisu ta a kowane lokaci yakan ta da iyalansa wajen yi ibada yakan iya kokari wajen ibada ne to yana daga cikin ibadar da yake ma yana yin wannan ibada ta itikafi ya zo ya zanci masallaci saboda bauta Allah tabaraka wa ta'ala shi wannan itikafi ana yin sa ne mafi yawa a wannan goma ƙarshen wanda abin da ake nufi da al'itika shi ne al'uku al'ulaza ma'ana mutum ya nizinci wuri shi ne misali ina ne ake itikafin shi ne masallaci to ya nizinci masallaci ya zama yana cikin masallaci wannan ibada ta itikafi tana cikin nawafin khair wato nafili na alkhairi wanda yake matso da mutum kusa da Allah tabaraka wataala kuma shi wannan itikafi ana yin sa ne tare da azumi ba a yi itikafi ba tare da azumi ba kuma ba a yin sa sai a masallaci sannan idan mutum zai yi shi zai iya yin wayannan kwanaki guda goma misali duka a cikin masallaci amma idan juma'a za ta shigo to dole sai kai a masallacin da ake yin juma'a amma idan kwanakin da za ka yi itikafi ba su kai ga za a juma'a ta biske ka ba to nan kan ko masallacin anguwanku za ka iya yi ba na masallacin din ba kuma a masaban malikiya ana so din ai kwana goma amma dai in goma ba su samu ba biyar da suka samu sai a yi abinda ake so kuma mutum ya yi itikafin nan shine an fi so mutum ya jizinci yawan karatun alkur'ani da nafifi da istighfari salatin annabi da sauransu ba a so mutum ya jizinci ko da in malami ne ka ce ka shiga da littafin ka za ka ringa yin nazari wannan ba a so a yi itikafin ko wani rubuce-rubuce da kake so ka yi ka ce su za ka yi amfani da lokacin itikafi ka yi wannan ba a so abin da aka fi so shi ne karatun alkur'ani da ainihin nafin fili istighfari salatin annabi da makamantansu su ne ake itikafi idan mutum yana itikafi zai iya fita wajen masallaci abin da ya shafi biyan bukatarsa na dole amma idan ba biyan bukata na dole ba to fa ba a buƙatar mutum ya fita masallaci sai in abin da ya zama dole shi yasa ba aka ce idan mutum yana itikafi ba zai je ya halarci jana'iza ba ba zai je gaida mara lafiya ba ba zai fita don wata biyan bukatarsa ta musamman ba in ba bukata ta ɗan adamtaka ba ba zai fita masallaci ba an ce ko da nasa na kusa ne ma wadda ya rasu inda yana cikin itikafi to ba lalle ya je ba uzuri ya same shi amma kuma babu laifi yana cikin masallacin ya zama ko liman ba hana ba idan yana itikafi ko kuma aure ya kama shi ya ce a ɗaura masa aure babu laifi ko kuma ya ba wa wani aure shi wannan zai iya yi a wannan ba hana ba sannan lokacin da ake so son samu shiga itikafi ana so ka shige shi ne dab da faɗuwar rana haka fitan sama ana so nan kan idan misali ka kai har ga kwanakin sallah to sai zama daga masallacin sai ka wuce masallacin idi daga nan kuma sai ka koma gida wannan dai suna daga cikin kaɗan da abin da ya shafi abin da itikafi in ko larura na rashin lafiya ya samu mutum yana cikin itikafi zai iya fita ya je ya nemi magani ya dawo wannan ba ne haka nan mace ma idan jinin haila ya zo mata za su iya fita idan ya ɗauki za su iya zuwa ta tona in abin da ya shafi irin wannan larurori to wannan dai shi ne a takaice ban san ko akwai wani ƙarin bayani da ake nema a kai yayi to alhamdulillah a yi ƙoƙari wanda suke da daman yi din su yi saboda lokaci ne mutum ya yi amfani da lokacin da Allah ya bashi don ya taimaki kansa haka muna fatan Allah ya ba mu ikon yi Allah kuma ya karba mana dukkan addu'o'inmu da muke a cikin wannan wata na alkhairi da ma addu'ar da bamu yi ba na alkhairi saboda rashin sanin mu alkhairi ne muna roƙon Allah Allah ya amsa mana duk abin da muke tsoron sharrin duniya da lahira Allah kare kiyaye marasa lafiya Allah ba su lafiya masu lafiya Allah kara musu dukkan bukatun na alkhairi Allah ya biya a yi mafi karanci ko kwana ɗaya da mutum zai yi cika dare da wuri ko ya yi koda kwana ɗaya misali yau mutum ya shiga dab da faɗuwar rana ya wuni faɗuwar rana ta sake zuwa zai iya fita kwana ɗaya zai iya mafi karanci za a yi kwana ɗaya ko ko biyu ko uku duk yadda da ya sauwaka mutum zai yi والله امسى من امر يوم وتم الامام صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اعلم والكاتب لما سبق ناصر الى وحاكم الاخلاق المسلمين وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون